الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah Ubangiji wanda ya sake hada mu a yau 20 ga watan biyu miladiya 2023 wanda ya daidai da goma ga watan sha'ban hijira 1445 a wannan masallaci da ke wannan unguwa a wannan gari mai albarka na gome don ci gaba da karatun littafin istikama wallafar shekul islam ahmad ibn abdulhalim ibn abdulsalam ibn taimiyya rahimahullah wannan shi ne darasinmu na 23 kuma mun tsaya akan wata gaba da shekul islam ibn taimiyya ke kokarin bayyana mana cewa idan an samu albagyu wato zalunci daga shugaba ko daga wajen wani gungun mutane wannan zaluncin da shugaba zai yi baya wajabta a yaƙe shi balma wannan zalincin baya halatta a yaƙe shi wato baya wajabta a yaƙe shi daban ba ma wajabtawa ba halattawa ma baya saboda al'usul nassoshi da suka zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam duka sun nuna cewa idan aka samu ja'irin shugaba zalimi to abinda kawai za a yi shine ya ta umartar mutane su yi haƙuri duk da cewa ba wai ana goyon bayan zaluncinsa ba ne ba kuma ana goyon bayan ja'ircinsa ba ne amma dai shari'ar musulunci ba ta yadda a fito a yaƙe shi ba fito na fito da makami mun gane? yawwa a fito da makami a yaƙe shi mu a gurin ahlus sunna ko zanga-zanga ba za a masa ba mun gane? yawwa akwai babban tabi'i da yake ce da shi sa'id bin jubayr ko ya san sa'id bin jubayr to tun lokacin da suka shirya zanga-zanga wa hajjaj ibn yusuf as-sakafi hajjaj ya yanka shi yankan rago ya yi wa mutane asarar ɗimbin ilimin da Allah ta'ala ya bashi tun daga nan alusulla suka ce kar a ƙara yin zanen ba ta da wani amfani za a cutar da ku ne za a kashe muku waɗanda suke da amfani a cikin ko a lalata muku su don haka a zo abu nasti na hadisan ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa sallam kaga kenan abin da malaki kokarin gaya mana shine ba za a yaƙe su ba ba za a fito a yaƙi da makami ba mun gane yawa amma akan samu dama ƙwaya ɗaya bayan kowace shekara uku mun gane to wannan kuma dama ce da shi ma shugaba ya san kowa yana da ita to a nan kowa yana da yanci da zai zo don a kawar da wanda aka tabbatar da cewa a zalimi ne a kawo wanda ake ganin cewa zai adalci mun gane wannan amma ce an yi fito na fito kamar yadda yan boko haram suka yi da kuma wannan yan ipop inyamuran nan da suka yi da yan afini fere kwanakin baya can da suka yi ta yi da sauransu wannan addinin musulunci ba a yi da wannan mun fahimci wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni a hadisi ba ɗaya ba ba biyu ba cewa lalle-lalle bai yi izini da a kare zalunci ta hanyar fitowa da yakar waɗanda suka yi zaluncin ba a matsayinsu na shugaba sai dai idan an samu fitinan naha an daf'il bagi bihi wa amara bis sabr waɗanda suke da iko za su iya karasawa gurin gwamnati ko wajen wannan shugaban to su haƙƙinsu ne lalle su gaya wa wannan shugaban cewa ga abin da yake faruwa amma irin wannan abin da ake ta yi za ka ga mutum shi ma kansa bai gama fahimtar kansa ba amma kawai sai kafa wa kansa kyamara ya ta zagin shugaba ba daidai ba ne ba mun gane ba daidai ba ne akwai shi wannan shugaban kowaye akwai sa'anninsa waɗanda suke masu ilimi kuma malamai su haƙƙi ne a kansu su je su same shi su gaya masu mun gane to wannan shi ne abin da muke kai za mu tashi inda mala yake cewa amma ƙaunar subhanahu amma faɗin allah ta'ala fa in bagat ihdahuma ala al-ukhra fa qatilu allati tabghi mun san wannan cikin suratul hujurat wannan aya shekul islam yace fa huwa subhanahu qad bayyana muradahu Allah Ubangiji ya faɗa abin da yake nufi abin da ayar take nufi take faɗa abin da Allah ke faɗa cikin ayar shi ne fa in bagat ihdahuma idan ɗaya daga cikin biyun ta yi albagin shi ne zalunci ta wuce gona da iri to alal ukhra wato ta yi zalunci a kan ɗayar baƙatilun lati ta bugi to ku yaƙi wadda ta yi zalunci wannan shi ne faɗin Allah ta'ala to amma Allah Ubangiji ya riga ya faɗa abin da yake nufi da wannan aya lakin minin nas amma akwai da yawa cikin mutane in ji malam man yadda al'ayata ala ghairi mawdi'iha waɗanda suke ɗora ayar akan gurin da ba nata ba mun gane wannan sai mutum ya ɗauki ayar wato sai ya bankara ta sai ya bata ya ɗora ta a inda bai dace ba fa innahu subhanahu qala don Allah ta'ala cewa yayi wa in ta'ifatani minal mu'minina iktatalu fa aslihu bainahuma idan kungiyoyi guda biyu na mu'minai suna yaki to lalle lalle ku je ku yi musu sulhu a tsakanin su fa in bagat ihdahuma ala al-ukhra to idan daya tayi zalunci tayi ta'addanci akan daya fa qatilul lati tabgi to sai ku haɗu ku biyu da ku masu sulhu da ku waɗanda aka yi wa zalunci sai ku haɗu ku biyu ku yaƙi wannan wadda ta yi albagayu hatta tafi a ila amurilla har sai kun dawo da ita kan a umarnin Allah ta'ala fa in fa'at in dai ta dawo ta gane gaskiya fa aslihu bainahuma to ku yi sulhi a tsakaninsu bil adl da adalci wa aqsitu sannan ku yi adalci matuƙa inna allaha yuhibbul muqsitin lalle Allah ta'ala yana son masu adalci wannan ita ce aya tana cikin suratu al-hujurat idan aka samu bangare guda biyu suka samu sabani har ta kai su ga fara fada da yaki to dole za a samu wasu tunda duk mumine ne dole za a samu wasu mumine waɗanda su ba sa nan kuma ba sa nan to aikinsu shine su shiga tsakani su yi sulhu idan aka bayyana komai aka bace komai aka gane eh kai kai kuskure anan kai kai kuskure anan to ayi kaza ayi kaza aka tsara yadda sulhu zai zama daga baya sai ɗaya daga ciki ta kiyarda da wannan sulhu ta sake ballewa take kokarin ta sake yakar wannan to Allah ta'ala ya ce da ku masu sulhun da su waɗanda aka zalunta ku haɗe kanku ku yaki wannan da ta yi albagai har sai kun tankwara ta da ƙarfin tsiya ta zo ta bi umarnin Allah ta'ala idan ta ji uwar bari ta yadda cewa za ta ba abin da ake so to Allah ya ce a yi musu sulhu a tsakaninsu kuma a yi adalci sannan Allah ta'ala ya karo wata kalma ita ce alƙisto wadda ita ma asalin ta adalcin take nufi ya ce kuma yana son masu adalci kaga wannan shine nassin abin da ya ta faɗa fa huwa lam ya'zan iftida'an fi qitalin bainal mu'minin kun ga asali a wannan ayar Allah ta'ala ai bai ce musulmai mu'minai su yi fada a tsakaninsu ba ko ya faɗa ibtida'an haka kawai dan kana kana kana kana da bambancin fahimta kai da wani kawai kaje ka dauki makami ka fara masa Allah ta'ala bai faɗi wannan ibtida'an bal idza iktatalu fa aslihu bainahuma shi abinda kawai ya ce in aka samu matsalar har aka fara yaƙi to lalle lalle a je a yi musu sulhu wal iqtitaluhu wal fitna shi yaƙin wannan da kake gani shine ainihin fitina yaƙi da kake gani shine fitina wa qad takunu ihdahuma aqrab ila al-haqq duk lokacin da aka samu bangarori biyu suna yin fada to lalle dole ɗaya daga cikin biyun nan za ta zama tafi kusa da gaskiya fa amara subhanahu fi zalika bil islah shi yasa Allah ta'ala yace to lalle a zo ayi sulhu kuma Allah yace wa sulhu kai lalle a zo ayi sulhu kazalika fa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam lamma qatatala banu amir ibn auf haka ma annabi sallallahu alaihi wasallam yayi a aikace lokacin da banu amir ibn auf suka fara yaki a tsakaninsu banu amir ibn auf wato wani batsin ne daga cikin butsun na aus kun san akwai manya-manyan kabilu guda biyu a madina akwai aus akwai kazraj to a cikin aus akwai butsun a cikin kazraj akwai butsun in aka ce butsun shine a za a ce gidan wani da gidan wani da gidan wani da gidan wani mun gane? misali a duk sarakunan da suka yi sarauta a gumen ai tana iya yiwa har yanzu akwai sauran barbashin 'ya'yansu da jikokinsu haka ne? in ka ɗauka tun daga sarki habu akwai waɗanda suke dangin sarki habu amma yanzu saboda sarautar ta yi kamar ta yi nisa da su sai kake ganin kamar su ba masara kan ba to wannan ɗin batsin ne guda akwai 'yan gidan 'yan sarki na kota mun gane akwai 'yan gidan sarki wani akwai 'yan gidan sarki wani kaga ai duk dangi ne amma saboda nisan abin sai ake ganin kamar su wani ma ba ma a cikin dangin suke ba sai dai idan an zo an yi maganar sarautar da family din da sauransu gaba daya ala sa kun fahimci wannan to kowane gida shi ake kira da batsin batsin jam'insa shine butul to waɗannan banu auf banu amru ibn auf wani batsin ne daga cikin buto na aus kun fahimci wannan to a tsakaninsu a cikin aus ɗin da su a cikin gidan kawai sai aka samu rikici sai ya ɓarke har ta kai aka fara jefe-jefe da da duwatsu har aka fara shirye-shiryen ɗaukan makami to sai aka yi maza aka zo aka gaya wa ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa sallam fa kharaja li yusliha bainahum sai maza maza annabi sallallahu alaihi ya fita dan ya je ya musu sulhi wa qala li bilal da ya tashi tafiya sai ya ce wa bilal in hadarat as-salah in sallah ta zo in lokacin sallah yayi fa qaddim ababakar ka sa sayyidina bakar yayi wa mutane sallah mun gane wannan hadisi imam bukhari da imam muslim da abu dawud da imam ahmad da ibn maja duka sun rawaito shi da lafizza makusanta amma lafazin da ya zo da wannan idan hadaratis salatu faqaddim ababakarin a sayyidina abu abu dawud rahimahullah shine ya zo da shi ibn hajar ya ce shi kansa wannan lafazin idan hadaratis salatu faqaddim ababakarin suka ce homai ibn zaid shine kadai cikin marawaita ya zo da wannan ƙarin amma sauran marawaitan wato ba su zo da wannan lafazin ba wato yadda hadisin yake waɗannan bayan allah suka kama faɗa a tsakaninsu suka kama rikici har ake ƙoƙarin za a yi yaƙi kuma da a cikin madina ne an yi sallah a zahar kenan sai aka gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya faru sai ya tashi ya ce maza maza ba za a ji a musu sulhu don wannan shi ne gaskiyar magana haka ake yi ba a bari barna ta yi kamari ba tare da ayin sulhu mun gane ko tsakanin makoci da makoci ne to a cikin makotan wanda ya san cewa akwai matsala maza maza ya zo a yi maganar sulhu mun gane ko unguwa da unguwa ko aboki da aboki ko miji da mata ko da waye Allah ta'ala ya ce fa aslihu bainahuma in dai an samu baraka tsakanin mutum biyu ko kungiya biyu ko gida biyu ko baɗin biyu lalle a samu wasu su tsaya a tsakani su yi sulhi wannan umarnin Allah to da aka baki alaihi salatu wassalam ya fita maza maza yace za mu je mu musu sulhu a riwayar Abu Dawud wadda ita ce Sheikhul Islam yake ishara zuwa gare ta ya kira Bilal yace da shi idan lokacin sallah yayi wace sallah kenan la'asar in ban dawo baka sa Abubakar yayi wa mutane sallah a sauran riwayoyin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi har lokacin sallar la'asar yayi bai dawo ba sai bilalu ya kira sallah sannan ya je ya ce wa sayyidina abubakar har yanzu annabi ta sallan bai dawo ba ko za ka mana sallah sai sayyidina abubakar ya je shi ya shiga gaba ya aka fara sallah to an fara sallah kenan a nan gurin akwai wani abu da ya kamata ku sani don ku rika yi wa limamai uzuri annabi ta sallama zai tafi ya ce in sallah ta zo a sawa ne ya sallah kaga da inda liman yake hankalinsa yana kan masallaci kun dora masa aiki ba biyansa kuke ba ba komai ba amma hankalinsa da liman da ladan hankalinsu wallahi na masallaci duk inda su da aka ake dagawa limaman nan a kafa ka zauna in ka zauna a masallaci zaman ka masallaci mala'iku suna nan suna rubuta ma kana sallah kana sallah kana sallah kana sallah wallahi a sallah kake tunda ka fito daga gida in dai babu wani abu da ya fito da kai sai wannan fitowar ta sallah baka ce a in na fito zan ratsa an kai caji ba ko zan ratsa an karbo caji ko zan siyo kaza a masallaci kawai ka taho to tuntun ka fito a cikin sallah kake in ka zo ka zauna kana jiran sallah kuma Allah ta'ala yana ta rubuta maka kana sallah an neman yanzu mu bai to nan da kyau ba ba wani liman da zaka sa shi limanci kuma ya zama yana mantawa da lokaci zaka dole sai ana uzuri ahlus sunna ba su da wannan hakurin yawa ahli sunna ba ba mu da wannan hakurin dole sai sai an farfado da wannan da lokacin sallah yayi bilal ya kira sallah yace sai da bakar ka zo kai mana sallah yana bakar ya shiga sallah an fara sallah an kabbarta sallah kenan sai ga annabi ya dawo da ya dawo sai ya keto sahu dan ba zai yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallah a sahun karshe ba ya zo har sai da ya zo sahun farko wannan zai nuna maka a sahun sallah ba so ake amma tsaba sosai daga har wani ya yi haka saboda saboda saboda wai tsabar abu ba daidai ba ne ba in kowa ya tsaya daidai faɗinsa to kowa zai tsaya tsaf a yi sallah a cikin nutsuwa amma a takurudin nan ba daidai ba ne akwai hadisan ƙarya da aka ta karantawa da farkon bayyana suna nufi sallama cewa wai sahabbai rigunansu mata nan suke mutuwa saboda tsabar mannewa wannan ƙarya yake gaskiya ba wata manniya da za ta sa manniya da bata fita minti goma ba har a ce riga ta mutu tunan tsakani da Allah ko inda kake zama ma ai ba zai ba zai mutu tunan ba riga ba ta mutuwa mata inda ake zama to maki alai salatu wasalam ya shigo kaga an yi sahun kuma sahun sahabbai ne amma akwai gurin da mutum ɗaya zai ma iya shiga to da ya shiga sai sahabbai suka rika tabi suna tafa hannunsu suna ta tabawa sai da bakar baya waiwaye in yana sallah amma da ya ji tabi ya yi yawa sai ya juyo yana juyowa sai ga annabi salama a sahun annabi da ya ga cewa ya gan shi sai masa ishara cewa ka ci gaba da sallah sai sai da bakar ya juya ya fuskanci alƙibla ya ɗan jira lokaci kaɗan can kawai sai aka ga ya iyo da baya da baya ya dawo ya shiga sahu shi ma kaga mutum biyu sun ƙara a cikin sahu kaga ba mannewa ba ake ke ana so a samu a samu allowance ana so a samu allowance ko da dai za a hada za a hada kafada za a hada diga-digai da sauransu amma dai kar a takura ta yadda wani ba zai samu dama ya yi zaman tahiya daidai ba ko ya yi tsayuwa daidai ko wani makamanci wani to da ya shigo sai annabi sallallahu alaihi wasallam gaba mun gane sai aka yi sallah da aka gama sai ma'aiki alaihi salatu wasallam ya ce nan gaba idan wani abu ya rikice muku a sallah to ku rika cewa subhanallah mata kuma su rika yin tabi shine at-tasbihu lirrijal والتصفيق للنساء wannan shine sababin fadin wannan hadisi to kaga da duk dalilin da ya kawo wannan fa'idar shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi cikin banu amru ibn auf dan ya je musu sulhu sannan wannan zai kara fito maka da kimar sayyidina abubakar da darajarsa su kan sahabbai sun san darajarsa idan ma ba annabi bane ya ce in sallah ta yi ka kira sayyidina abubakar ya muku sallah shi bilal din ashe ya san babu kamar sayyidina abubakar mun gane sannan da ya zo aka tada sallah ba wanda ya ce masa kai ya za a yi ka wuce gaba kowa ya sallama za a yi sallah kai wannan zai nuna maka sayyidina bakar kowa ya san darajarsa da martabarsa da kimarsa radiyallahu ta'ala anhu thumma qala subhanahu wa ta'ala faqatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa huwa ba'da iktitalihim to fadin Allah ta'ala da ya ce ku haɗu ku yaƙi wadda ta yi zalunci ku tankwara ta da ƙarfin tsiya har sai ta dawo bisa umarnin Allah ta'ala fa huwa ba'da iktitalihim har sai sun yi yakin ne har sai sun yi fadan sannan za ku yi sulhi sannan in ɗaya ta karya dokoki da da yarjeniyoyin da aka kafa to sai ku haɗu kuma ku yaƙe ta mun gane kaga kenan yakin ba iftida'an za a fara yakin ba sai an yi ayyuka da yawa sai kun yi sulhi sai an samu wadda ba ta yi da wannan sulhin ba bayan ku kun yi adalci to sannan sai ku haɗu kuma ku yaƙe ta idan usliha bainahum bil qist musamman idan an yi sulhi tsakanin su da gaskiya da adalci ba a saka ba a saka san zuciya ba duk lokacin da aka zo yin sulhi inda aka sa san zuciya to an rufe kofa da barawo ba za a samu abin da ke da bukata ba amma aka tashi yin sulhi ko tsakanin waye ko miji da mata ko aboki da aboki ko makoci da makoci to a tabbatar an yi adalci a baje komai a yi adalci kai baka da gaskiya kai kai ne mai gaskiya komai kusancinka da wannan ka ce baka da gaskiya ko akwai gaba tsakaninka da mai gaskiyar ka ce kai ne mai gaskiya a tabbatar da gaskiya to in wani ya ce bai yadda ba daga baya to sai ku haɗe kai da ku da wancan ɗaya ɓangaren ku gama da shi wannan haka Allah ta'ala ya ba da umar bal bagat a ai sai da aka yi sulhi kuma aka yi adalci sannan kuma sai ta yi bagayu ta yi zalunci ta ƙi tabi da abin da Allah ta'ala ya ce a yi fa inna ha to ƙatal to a wannan lokacin sai a je a yaƙe ta da an na ƙitala ha huna yudfa bihil ƙitalin lazi huwa a'zam minhu saboda yanzu a haɗu a yaƙe ta shi ne zai kare wani yaƙi wanda fitinarsa ta fi wannan yaƙi da ƙungiyoyin guda biyu su haɗu su yaƙi wannan su tirsasa ta sai ta bi gaskiya shi ya fi sauƙi sama da ka bar su kawai kana kallonsu suna ta kashe junansu mun gani ka ce ku je ku ci kanku to za su yi ɓarna da yawa amma in ka zo ku zo me ya faru matsala ce ta faru gashi kaza gashi kaza shi yake kaza a baje komai a ce kai ne baka da gaskiya kai ne mai gaskiya da haka wannan magana ta wuce an tashi kuma sai wani sake bullo da wata fitina daga ɗaya bangaren shikenan sai ka goyi bayan wannan bangaren ko da waɗanda suke wannan bangaren ba su ne wanda kake kauna ba abinda addinin musulunci ya ce ai sai ku tirsasa wannan dole sai sun ba gaskiya fa innaha idan lam tuqatal hatta tafi'a ila amrillah domin idan aka yi hukunci sai wani ya ce bai yadda ba bayan ku an yi adalci a cikin hukuncin ya yi zalunci ya yi ta'addanci kuma aka bar shi to shi kenan ba a tirsasa shi lalle ya bi umarnin Allah ba faƙad turikat hatta taktatila hiya wal ukra to daidai yake da an bar shi ya ci gaba da yaƙar wannan wanda yake yaƙi mun gani ko a adalci na na malam bahaushe ko yara ne suke fada ko mun gaskiyar mutum in ka zo kace to shikenan ai hakuri ai hakuri kowa ya hakuri sai shi mai gaskiyar yake ya hakura za ka ga shi din ake kuma hawa a sassage shi har an riga an gama magana ba an ce kowa ya hakuri ba tunda an ce kowa ya hakuri an je an an an cuce ka shi ya taba ka amma kai hakuri an raba haka sai kuma bai yarda ba ya ce sai ya dauki mataki sai ka ga shi kuma a kansa take karewa to haka ake yi don idan ba haka ba to abubuwa ba za su tafi yadda ya kamata ba kanin fasadu fi dalika a'zam in ba a tirsasa waccan wadda ta yi bagayu ba to fasadin da za a samu yana da girman gaske wa shari'atu ita kuwa shari'ar musulunci mabnaha ala daf'il fasadai bil tizami adnahum wannan ka'ida ce ita shari'ar musulunci an gina ta akan lazimtar ɗaya daga cikin barna guda biyu idan barnoni guda biyu suka zo to ita shari'ar musulunci an gina ta akan a nemi wacce ce ta fi sauki mun gane idan aka samu matsaloli guda biyu sun taso to ka nemi wacce ce ta fi sauki haka musulunci ya yadda shine irtikabu a khamfud zararaini wajib wanda mun sha tattaunawa a nan gurin da ku na sha baku misali na hankali da malamai suke bayarwa cewa in aka jeho maka nakiya kowa ya san nakiya mai zaki ko kuma aka jeho maka dutse a lokaci guda suka taho da gudun gaske suka taho bakinka bakinka suka nufa da gasken gaske to kaga sai ka bar wannan nakiyar ta fada a ƙasa ka kare dutsen mun gane ita nakiya in ka karkade sai ka ci amma in ka kama nakiya kuma dutse ya fasa ma baki kaga babu abin da zaka sha nake da shi saboda ka ka dauki nakiya ka dauki aikin banza sai ka yi jinya sannan kuma ka zo ka shana ka shana ke to haka shari'a haka shari'a musulunci take an gina ta akan iltizamu daf'il fasadai bil tizami adnahuma zaka iya jinkinuwa akan wata barnar da ta fi sauki ka yaki barna wadda take mai girma mun gane shi yasa zaka iya amfani da wanda yake shi ma ba mutumin kirki bane amma dan a gama wata barna mai kyau mun gane akwai wata barna mai girma to kuma barnonin ne ga su guda biyu amma ɗaya ba ta kai ɗaya girma ba to kana iya barin wadda ba ta da girma ɗin kuma ka yi amfani da ita watan yaƙar waccan barnar mai girma wannan ƙa'ida ce sai ku fahimce ta yana iya yi wa wanda ya zama shugaba zai iya fahimtar wannan a lokacin da ka zama shugaba za ka shugabanci mutane to haka aka gina musulunci a shari'ar musulunci wa fi misli hadha a makamantan irin wannan yuqatiluna hatta la takuna fitna akan wannan ka'idan ne za a yi yaki har zai zama babu fitina dai in wani ya taso suna fada da wani kuma dukansu musulmai ne dukansu kuma mu'mine ne masu imani ba za a zuba musu ido ba sai a zo a ce a ku tsaya ku tsaya a zo a yi sulhu sai a yi sulhi a yi adalci a sulhi to shi kenan idan ɗaya ɓangaren ya ce bai yadda ba ko to sai a haɗu da ɗaya ɓangaren da ya yadda sai a yaƙi wannan ɓangaren da bai yadda ba saboda wannan yaƙin da za a yi shi ne alfasad al'adina shi ya fi sauƙi sama da ku janye hannunku ku ba su ta kashe kanku barin su su ta yaƙi a tsakaninsu shi ne alfasadin a'azam Allah sa kun gano wannan wannan wazi ko wa ya kunu din kulluhu lillah sai a yi wannan yakin don addini gaba ɗayan sai zama na Allah da annahu idza umiru bi salah wal kaf anil fitna domin idan aka umarce su su da suke jayayya tsakanin su aka ce da su a zo a yi sulhu kuma kowa ya bar fitina ta yaki fa bagat ihdahuma sai ɗaya ta bagayu fa qutilat hatta la takuna fitna aka hada karfi da karfi aka yake ta aka kwantar da wannan fitinar wal ma'mur bil qital huwa ghayrul mabghi alayhi wanda fa aka umarni yayin yakin nan ba ba shine wanda aka yi masa zalunci ba umira bi an yuqatil al baqi hatta tarja ila ad-din fa qitaluha shine suka ce a nan gurin abinda ya fa qatluha faƙatalaha ko da haka yake a gurin faƙatalaha suka ce haka da yake a rubuce amma dai zai fi zama faƙitaluha shi ne zai fi zama daidai amma ba za ka taɓa masa kayansa ba haka za ka bar masa sai dai ka je daga can ƙasa ka yi alama da za ta nuna kai in ka zo karatu yadda a ma'anar za ta fito maka daidai shi ne faƙitaluha da aka fa qitaluha min babil jihad wa i'anatul mazlum al mabghi alayh da aka a hadu a yaki wanda yace bai yarda da sulhi ba wannan yana cikin babin jihadi da kuma taimakon wanda aka zalunta dan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce unsur akaka zaliman aw mazlum ka taimaki dan uwanka wanda yayi zalunci da kuma wanda aka zalunta suka ce ya rasulullah wannan dai da aka zalunta mun sanya zamu yi mu taimaka masa shine mu karbo kayansa mu dawo masa da shi to amma shi azzalimi ya zamu mu taimake shi annabi ya ce ku rike hannunsa ku hana shi yin zalunci shine taimakon da zaka wa zalunci to kaga wannan hada a yake shi ai kamar an rike hannunsa ne an hana shi zalunci zai san cewa akwai wani force a kansa wanda ya fi shi karfi dole kuma ya hakura a zauna lafiya zaman lafiyar shi ya fi komai muhimmanci amma idan waka bagyun ibtida'an bi ghairi qital amma idan aka samu zalunci ibtida'an ba tare da kishe-kishe ba ko ba tare da yaki ba mislu akhdhul mal kamar wani yazo ya karbi dukiyar wani aw mislu ri'asat ri'asatun bi zulmin ko a samu shugabanci da zalunci falam ya'zanillahu fiktitali ta'ifatain min almu'minina ala mujarrad zalika Allah ta'ala bai yi umarnin kungiyoyi guda biyu su haɗu su yaki akan wannan ba mun gane yawa dan kawai wani yazo yana cin dukiyar mutane ko an samu shugabanci wanda akwai zalunci a cikinsa to Allah ta'ala ibtida'an bai ce a je a yaki ba a inda ya ce a yaki sai an samu yakin asali in aka zo aka yi sulhi in ɗaya ta ce ba ta yadda ba to sai ku shiga a yaƙi ɗayan don a kashe fitina don a samu kwanciyar hankali don kalmar Allah ta'ala ta zama ita ce a sama amma don wane yana zalunci yana kaza yana kaza ba ruwanka da fito da makami da ɗaukan makami a kansa لأن الفساد في اقتلاء في, في الاقتتال في مجرد رئاسة domin ɗaga makami a mujarradin zalunci na shugabanci au akazi malin fihi nau'in zulmin ko kuma don wani ya ɗauki dukiya wadda akwai nau'in zalunci a cikinsa wannan Allah ta'ala bai umarni da wannan abinda ake cewa shine kawai kai hakuri kai hakuri mu matsalar mu shine a ba mu da manufa ne ba ina nufin mu da muke cikin masallacin nan ba mu mu bakakin fata za a yi ta mana ba daidai ba kana da himma da niyya ta cewa Allah ya kama rana kaza za mu canja to amma a dare ɗaya ya zuwa canja matsala shi ne matsala a dare ɗaya fa ana gobe zaɓe an gama da da an zo an baka taliya an baka waye an baka waye shi kenan kawai sai kaman tawai kamanta kawai shi kenan allo dai aka sha wahala ka ce Allah kai mu to Allah ya kai mu ma dai haka za ta yi saboda haka ko su da suke zalunci sun san ba wani abu da za a yi sun san ba abin da za a yi amma an an baka chance din aka ga ka yi amfani da shi yadda ya kamata ai wanda ka dora shi ma ya san za ka iya amfani da wannan damar a dawo da shi abubuwa sai su gyaru amma wasu kawai sai su zo su yi amfani da kai su biya bukatunsu ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتال الأئمة don haka ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a yaki shugabanni idan kana fihim zul inda suna akwai zalunci cikin lamarin su da anna qitalahum fihi fasadun a'zam min fasadi zulmihim don barnar da za ta faru in kuka ce za ku yaki shugaba to ta fi barnar da yake yi shi shugaba ka ɗauki boko haram a matsayin subject matter ko ai barnar da ta faru ai tafi barnar da ake zargi shugabanni na wannan lokaci an kashe mutane an sa mutane a firgici tsoro kawai da aka sa a mutane kadai ya fi duwana abin da ake wallah inda tafi gida ko wallah ba na ɗauka cewa zan fito da sai Allah saboda wani wani wani bakin ɗan shi'a zai iya haurawa ya zai burma ma wuka shi ke da zuwa ce ayyan boko haram da su kuma su ce mu ne shi ke nan gama magana ta wuce wallahi akwai abubuwan da da yawa ba su suke yi ba kawai ana taking advantage ne sai mutum ya je abin da ya ga dama kawai kawai yayi abin da ya ga dama shikenan magana ta shi aka zo masallaci baka da kwanciyar hankali a kasuwa baka da kwanciyar hankali ko ina baka da kwanciyar hankali duk mai kawo daga makamin wannan duk shine kawo da ba daga wannan makamin ba da cikin kwanciyar hankali komai za a yi kuma ba abin da aka canja ba abin da ya canja ko an canja wani abu na sai ba abin da aka canja ko a yaɗe ba abin da aka canja abin da ake bokon dai har yanzu ana yi kuma zalincin har yanzu ana yi kuma kaga an karkashe mutane a aikin banza to shine annabi sallallahu alaihi wasallam dalilin da yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ce kar a yi wa mutura ita ko tana da akwai mani mako yau ga wannan wa ala haza to akan wannan ne fama warada fi sahih al-bukhari abinda yazo cikin sahih al-bukhari min hadisi ummi salama حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يفعلونه ليس هو مخالفا لما تواتر عنه min annahu amara bil imsaki anil qitali fil fitna abinda ummi salama ta rawaito zamu zo kansa insha Allah bai nu bai hana wato bai ci karo da abin da yazo da yawa daga gurin sahabbai ba da yake umarni akan lalle a kame a bar yaki a barta da fitina wa annahu ja'ala alqa'ida fiha khairan min alqa'id Annabi sallama yayi maganar idan fitina ta tashi yaki fitina in ta tashi to na zaune a cikin fitinar shi yafi alkhairi sama da wanda ya miƙe tsaye wal qa'im khairan min al mashi wanda yake tsaye kuma bai motsa ba shi yafi alkhairi sama da wanda ya fara tafiya a cikin fitina ya fara dauke fara kai hari walmashi khairun min sa'i shi kuma mai tafiya a hankali shi yafi alkhairi sama da wanda yake gudu ko yake sauri sauri kaga fitinar koda ta tashi ma so ake lalle lalle a karanta ta kar a ziga ta saboda ba a san menene zai faru ba in fitinar ta barke wa qala annabi sallallahu alaihi wasallam yace yushiku an yakuna khayra mali muslimin khayra mali muslim ganamun ya yi kusa mafi alkhairin dukiyar musulmi ta zama ganam ganamun su ne kananan dabobi awaki da tumaki duk ana ce da su ganam mun gane a in ka ce ganam ya, ya hada awaki da tumaki duk da wasu mu haka ce ganam sai su ce tinkiya haka ce shatun sai su ce akuya mun gane? amma dai kace ganin suna ne wanda ya taro duka duka duka kowanne da kowanne to maki alayhi salatu wassalam yace yayi kusa mafi alkhairin dukiyar musulmi ta zama ganin kananan dabobi yattabi'u biha sha'fal jibal ya koma dawa yana yana bin sha'fal jibal wato saman duwatsu wa mawaƙi alƙasar da guraren da ake ruwan sama kamar yadda yadda kuwa ga a fulani suna yi a duk fulanin da suke son su ci ɗanyar ciyawa to idan ta ƙare a nan ai za su yi gaba su tafi can inda ruwa yake hannu da su ci haka za su ta yi hasu dawo lokacin da damuna ta dawo muku annabi ya ce ya firro bidini himin fitan don ya guje wa addininsa daga fitina ya yi kusa mafi alkhairin dukiyar musulmi su zama kawai ƙananan dabobi ne ya rubuka bin saman duwatsu yana kiwonsa yana bin inda koriyar ciyawa take don ya guje wa fitina kawai kar a fitina addininsa fitintunu za su ɓarke annabi sallallahu yana nuna mana ta yadda kawai kunciyar hankalin mutum kawai ya sami yan awakinsa kawai ya koma da ya manta da kowa ma kawai wannan a imam bukhari ya rawaito wannan hadisi a baya akwai wani hadisi na muslim wanda ya kawata a ce mun ji shi da imamu darimi a cikin kitabun riqat da imamu ahmad daga auf ibn malik Allah ta'ala ya kare da gare shi daga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam yace khiyaru a'immatukum alladhina tuhibbunahum wa yuhibbunakum zababbin shugabanninku sune waɗanda kuke san su suke san kuna san su suna san yusalluna alaikum wa tusalluna alaihim kuna yi musu addu'a su ma suna muku addu'a domin as-salatu addu'a wa shirari a'immatukum amma a shararan shugabanninku alladhina tubghidunahum wa yubghidunakum sune waɗanda kuka tsana kuma su ma suka tsane ku sallallahu alaihi wasallam kamar ya san irin wannan lokacin tal'anunahum wa yal'anunakum kuna tsine musu albarka su ma suna tsine muku albarka nake jin su dai ba su fara tsine tsine albarka ba amma mu dai daga nan eh suna yi ko inna lillahi wa inna ilaihi Allah ya kiyaye kila ya rasulullah sai aka ce ya rasulullah afala nunabizuhum bisayf ba za mu zare ta kubban mu ba kowa ya dauko makaminsa mu yi kansu qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace la kar wanda ma ya fara wa ma aqamu fikum as-sala matakar dai sun bakku kuna yin sallah to kar kowa ya yi su mun gane ku zo ku yi ta sallah ku ta yin wa'azi a tsakanin ku gyara tsakanin ku kawai ku manta da su wa idza ra'aytum min wulatukum shay'an takrahunahu annabi yace in kuka ga wani abu da ba ku so tare da shugabanninku fakrahu amalahu kowa ya ji baya san irin wannan aikin da shugaban yake yi wala tanzi'u yadan min ta'atin amma duk abin da suka ce ku yi in dai bai saba addinin musulunci ba ku tabbatar kun yi mun gane shugabanci yana da mugun karfi yadda ba kwa yana da karfi yadda ba kwa tsammani yadda an ka karanta 48 loss of power za ka ga yadda karfin power na shugabanci ana ganin za ka sage shi za ka ci mutuncinsa ana ganin ba wani abu ne in ya kunno ma wata tsayar za ka yi mamaki mun gane shi fa shugaba ta akai ko nuna kana sha'awar kujerarsa ba a so kai dan in ya gane kana son wannan kujerar ko wala ba za ka hau ba duk yadda zai kariya ɗinka sai ya lalata ta ba za ka iya kawo wannan gurin yana ka abu ne mai muhimmanci kuma sannan kai da kake tsire-tsiren nan yanzu kai in ka hau ba za ka so tsine ma ba ba ka so tsine ma ba ko aha to za ka zo a yi ta sallah a yi ta wazi a yi ta cewa mutane ku yi haƙuri don ba a sani ba wata ƙila wata rana kai za ka gawa mun gane to wannan ya kamata a ce mun ji wannan hadisin imam darimi ya rawaito shi da imam ahmad har da imam muslim ma a cikin kitabul imara hadisi ne mai kada hankali sosai to dangane da wancan hadisin na ummi salama wa amara fiha bi an yalhaqa al-insan bi iblihi wa baqarihi wa ganami nabi sallallahu alaihi wa sallam saboda gujewa fitina ya ma yi umarni ga mutum kawai ya tattara awakinsa da tumakinsa da rakumansa kawai ya shiga dawa ya je zamansa a can kawai ya fi masa sauƙi da anna sifata tilka ta'ifa bilbagi huwa kama wasafa bihi man wasafa min alwulati bil asarati wa zul domin wannan albagayu din da kaji ana faɗa yayi daidai da wasu shugabanni da annabi sallallahu alaihi wasallam ya siffata su da al'asara shine san kai fifiko fifita wani sashi akan wani sashi akwai wata akwai wasu wasu da annabi sallallahu alaihi ya ya ya ya faɗa musu akwai wasu shugabanni masu fifita wani bangare akan wani bangare za su zo ka kauri ta'ala kamar faɗin Allah annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa satal qauna ba'di asara fasbiru hatta talqauni ala al-hawl annabi ya fara rashin lafiya kun san sati annabi sallallahu alaihi wasallam yana rashin lafiya to kwana daya bai fito ba kwana biyu bai fito ba kwana uku bai fito ba sallah ma sayyidina bakar ne yake da aka hankalin madina gaba ɗaya ya tashi musamman mutanen madina da aka suka zo masallaci suka zauna suka jungun jungun sai maki alai salatu wasalam ya ce a fito da shi aka kamo shi da sayyidina ali da wani suka kamo shi an ce baya iya tsayuwa ma kafa sama ana jansa tana jan ƙasa haka aka zo a kawo shi aka ajiye shi akan mumbari ya lullube kansa da da mayafi to shine ya kalli mutanen Madina da ya kalle su saboda ya dade bai gaisu ba kuma sun dade ba su gan shi ba sallallahu alaihi wasallam sai ce da su tatalqauna ba'di asara za ku ga san kai bayan bana mutanen Madina yake da in na sa kai na fita da baga duniyar nan za ku ga san kai za a tafifita wasu akan ku za a manta da ku duk wannan kokarin da kuka yi kuka ba ni guri ne hijira ku ta taimaka min in za a tafi yaƙi rundunar mutanen madina ita ce a gaba mun gane yawwa ita ce a gaba rundunar su ita ce a gaba sannan muhajirun a samu wasu a baya wasu a wasu abu wasu a dama sannan kuma wasu a baya amma mutanen madina su ne a gaba ko za ka isa ga ma'aikiyar alaihi salatu wasalam sai ka gama da mutanen madina don shi ne alkawarin da suke wa annabi sallallahu alaihi wasallam kuma duk abin da aka yi na musulunci a madina aka yi amma annabi sallallahu ya ce kun ga idan na mutu na bar duniya na yawa fati za ku ga asara za ku ga bibiko za a manta da ku kwata kwata ma za a manta da ku kamar ba ku yi kome ba sai ce fasbiru amma ku yi hakuri hatta talqauni ala alhaw har mu haɗu da ku a tafki na tafkin alkausar na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda duniyar ba an zo zama bane dole za a mutu ko kana jin daɗi sai ka mutu ko kana shan wahala dole da sai ka mutu to ku yi haƙuri har a mutu za mu haɗu da ku a tafkin alkausara insha Allah annabi sallallahu alaihi wasallama wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam da faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam satakunu ba'di asara wa umurun tunkirunaha maki alaihi salatu wassalam ya yana cikin riwaya da ya gaya wa mutanen madina ya ce bayan bana nan za a samu fifiko fifita wani bangare a kan wani bangare mun gane fifita wani bangare a kan wani bangare wa umurin tun kiruna za ga al'amura wanda ba su dace ba ana yin su waɗanda ba daidai ba ana yin su za ga ana ta yin abubuwan da kuma kanku ba kwasan su amma kuma dole ana yin su alu sai mutanen madina suka ce fa mata amuruna ya rasulullah to me umarnin da zaka bamu ya ma'aikin Allah qala addu ilaihim haqqahu annabi ce haƙƙin da yake kanku ku sauki haƙƙin da yake kanku ku sauki in ko kalle mu inda muna sauki haƙƙin da yake kanmu ma fa ba za mu shiga cikin wannan matsalar wallahi ba za mu shiga cikin wannan matsalar ina muna sauke haƙƙin ma da yake kan madan ma mu din ma mu ma ai ba kyala bane ai wanda gauta ne ba ja ba kuma wanda kare ne ba bara ba ha kawai fa sai sai kawai abin zagayawa ne so in zaka sauke haƙƙin ka da yake kanka na shugabancin ma ai shi ma shugaba bai ce kai ƙarya ba bai ce kai sata ba bai ce duk ba a ce kai bai kai ne kake yi waye saka wannan da kake yi mun fahimta ana rayuwa kai ka ce ma ba shugabancin kwata-kwata kowa karansa yake ci ba babbaka kawai wanda aka kama shi ne da wanda Allah ya sa jibinsa ta cika mun fahimta mun gane wannan amma abubuwa suna ta lalacewa suna ta lalacewa suna ta lalacewa kuma kullum ba wai karuwa ba raguwa suke ba karuwa suke kaga ke da mu ma fa muna da laifi mu ma talakawa da za a ce mu din ma mu gyaru to da su ma dole su gyaru to annabi sallallahu alaihi wasallam yace addu ilaihim haqqahu wa salullaha haqqahu ku dai ku sauke nauyin da yake kanku kuma ku ci roƙon Allah ta'ala haƙƙin ku da yake gurin su ya ba ku wannan addu'a ne take ba mai ba a wannan addu'a yanzu kun ga da aka ga uwar bari an tabbatar za a shiga azumi a cikin wannan wahalar ai an yi ta yin addu'a Allah ya fara karba addu'a ko bai fara karba ta fara karba an ce abubuwa sun fara su to wallahi da za mu mai da hankali mai ta addu'a ko wallahi komai sai ya dawo ya da shi wannan wannan matsalar duka duniya ne global recession ake cewa an shiga duka duniya ko ina ana cikin wannan matsala saboda yakokin da ake yi a Ukraine da ina ne da waye da waye da waye da waye babu noman babu waye duk ana cikin matsala mun gane babu abin da ya rage mana wannan kace da duk ba zai kai mu kawai ai ta addu'a in ka sa goshin ka a ƙasa kai ta addu'a Allah ya kawo zaman lafiya Allah ya ya tausauta abubuwa Allah ya yi kaza Allah ya yi kaza shi ya fi sauki sama da wannan abu wa amsalu zalika min al-ahadith sihah akwai irin wannan da yawa a cikin hadisan ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam fa amara ma'a zikrihi lil-zul bis-sabr kunga duk da haka duk da wannan duk da ya ce za a yi zalunci za a yi abubuwa waɗanda ba a yarda da su ba amma duk da haka ya yi umarni bis-sabr wa ihta'i huquqahum ya ce a yi haƙuri kuma a ba su haƙƙinsu su na shugabanci a yi musu ɗa'a sun suka ce ka zauna a gida ranar asabar ta ƙarshen wata kowa ya share gidansa to kowa ya share mun gane da mugudun ya da waye duk a yi to a yi ɗin in aka ce ƙarfe kaza kowa ya koma gida to kowa ya koma shi ne haƙƙin da haƙƙinsu a yi musu ɗa'a wa talabul mazlum haqqahu min Allah sannan wanda aka zalunta kuma ba yadda zai yi shi kuma ya tagaya wa Allah ta'ala Allah karɓo masa haƙƙinsa walam ya azallil mazlumil mabghiya alayhi bi qitalil baghi fi misl hadhihi as-sura allati yakunu al-qital fiha fitna wanda aka zalunta annabi bai ce ya dauko makami ya je ya kama yaki ba saboda kawai an zalunce shi bai ce ka je ka nemi wanda ya zalunce ka ka je ka ka kashe shi ba ko ka ji masa ciwo ko na makamancin wannan saboda an zalunce ka kawai an ce ka gaya Allah kai ta roƙon Allah Allah ubangiji ka fito min da haƙƙi kawai shikenan Allah yana jin addu'a ko baya ji yana ji zai fito ma ko ba zai fito ma da haƙƙin ka ba zai fito ma kama azna fi daf'i sa'il bil qital amma kuma an umarci Allah bai ce ko shari'ar musulunci bata ce don wani ya zalunce ka ba ka dau makami ka je ka afka masa mun gani kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka kare kanka dangane da matsala ta as-sa'id wace wanne ne as-sa'id annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man qutila duna malihi fa huwa shahid wa man qutila duna dinihi fa huwa shahid akwai riwaya man qutila duna irdihi fa huwa shahid anan an kare an an baka umarni ka kare kanka wanda ya zo ya ce dole zai ɗauka maka dukiya ka tsaya ka kare dukiyarka a yi ta fafatawa in ka kashe shi ka kashe banza in ya kashe ka kuma ka zama shi ka yi shahada mun gane wanda ya ce zai taba ma addininka ya ce ba za ka yi sallah ba ko ba za ka yi azumi ba ka ce ba ka isa ba kuma kuturu ya yi kaɗan in aka fito a yi ta faɗa ka ce sai ka yi in aka kashe ka ka yi shahada in ka kashe shi ka kashe banza a nan gurin kaga annabi sallallahu ya bada umarni a fito ai amma in aka zalunce ka shugaba ya zalunce ka ko wani zalunce ka ba sai ka dauki makami ka far masa ba ta akai kai hakuri kuma kai ta roƙon Allah ta'ala duk wanda ya kamata a ce duk mun gane wannan fa inna qitalul lusus laysa qitalul fitna dan yanzu idan kuka yi a tare a tare wani yayi sata a kama shi a bashi dan karanka shi in haka din ya halatta mun gane kaga ai bai yi daidai da fada ba da za a ce an yi yaƙi ana kashe-kashe ko barawo ya shiga gidanka kuka yi ta bugawa da shi kuka yi ta dambe a gidan ka farfasa masa baki ko ai bai yi daidai da shugaba ya zalunce mu ba bari mu je mu ɗau makami mu ce mu yake shi shi yake da 'yan sanda shi yake da sojoji shi yake da kowa ko ya daidai ba daidai ba ne ba idin nas kulluhum awanun ala zalik domin ai mutane in an ce za a yaƙi shugaba to matsalar duka mutane za ta samu amma in tsakaninka ne da barawo a gidanka wannan matsala ku ce da kai da shi mun gane mai risala ma ta yi idan kan daushe shi ya kama katanga ya gudu to karka bi shi ka bar shi kawai karka kara mun sai dai in ya dauko makami to kai makana ya ka dauko makami ka kare ka mun fahimta yawa to amma in ka biyo shi da gudu ya fito kai ma ka biyo shi kai ihu aka tara aka kama wannan yayi daidai ba laifi ba aka yi amma dai mai risala ina ga muku mai risala ne abin da ya ci amma shi mai risala bai san barayin da za su zo yanzu ba shi yasa barayin da in kai ihu gudu zai ha ko ba zai zo ba amma na yanzu fa wasu barayi ne marasa kunya da kan aka ihu aka aka aka tattara aka kama shi aka ko an dake shi ko ba dake shi ba dai aka kai shi guri yan sanda kaga dai wannan zai fi wannan kaga matsala ce ba ta kai ta mu fito mu ce za mu yaki shugaba ba zai gama da mu yadda ba a tsammani bayan da kitalin da su laisa kitalin fitar idin nasu kulluhum awanun ala zalik fa laisa fihi dararun amun ala ghairi zalik bi kilafi kitalin wulatul umur fa inna fihi فتنة وشرا عاما أعظم من ظلمهم والمشروع فيه الصبر من gane? yawa za ka ga yanzu mun shigo wannan bangaren ana ta magana kamar ana ta ta goyon bayan shugabanni mun gane na'am dole ne mu karanta har zuwa lokacin da mu wuce don wannan shine gaskiya shine gaskiya babu wata gaskiya sama da wannan don shine abinda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa kuma akan haka aka gina musulunci haka Allah ubangiji ya gafarta mana abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah ubangiji ya gafarta mana ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته